نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 23 ga watan Shawwal jira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1400 da 47 wanda ya dace da goma ga watan hudu shekara ta 2026 muna ci gaba da tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul hajj mun tsaya daidai aya ta 41 za mu tashi kan aya ta 42 Allah ta'ala ce wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa thamud Allah ta'ala ce wai yukadzibuka idan sun karyata ka mutanen da ka kawo musakon Allah subhanahu wataala in sun karyata ka faqad kadzabat qablahum qaum nuh hakika mutanen annabi nuh sun karyata gabanin su wa adun adawa ma sun karyata wa samud da kuma samudawa dukkan su sun karyata wa qaumu ibrahima wa qaumu lut mutanen annabi ibrahim ma sun karyata annabi ibrahim mutanen annabi lut sun karyata annabi lut wa ashabu madyana mutanen madyana ma sun karyata annabi shu'aib wa kuzziba musa kuma an karyata annabi musa fa amlaytu lil kafirina Allah ya ce sai na yi jinkiri ga waɗanda suka ƙaryata suka kafirta sun na akhaztuhum sa'annan na kama su fa kaifa kana naki Allah ya ce ya yaƙin yarda ta da kafirtawa da ƙaryatawa da suka yi annabawa na ya kasance ma'ana a wannan aya Allah subhanahu wataala ko waɗannan ayoyi guda uku a cikinsu Allah ta'ala yana faɗa ma annabin shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan waɗannan mushrikan waɗanda suka ƙiba da gaskiya sun ƙaryata ka amma Allah yana so ya ce ma annabi to ba kai ne farkon wanda aka ƙaryata ba gabaninka an ƙaryata annabi Nuh annabi Hud annabi Salih annabi Ibrahim annabi Lut annabi Shu'aibu da annabi Musa da dukkanin annaba da suka gabace ka duk an ƙaryata su hakanan su ma al'ummarka waɗanda suka karyata ka ba su ne farkon al'ummar da suka karyata manzanninsu ba. Muna ganewa, su ma al'ummomi da dama al'ummomi waɗannan annabawan sun gabace su a wurin karyata ba. Domin gabaninsu mutanen annabi Nuh sun karyata annabi Nuh, kaga ba su suka fara na annabi Hudu sun karyata annabi Hudu ba su suka fara ba. na annabi salih su ma sun yi saboda haka ba su duk laifin da ka gane aikata ba kai ne farkon aikata su wani laifi da kaga kana yi wanda Allah ba ya so to ba kai ka fara ba kuma ba za ka zama kai ne karshe ba an yi ire-iren ka da yawa sun yi sun wuce kuma sun girbi sakamakon aikinsu kuma suna can suna girba kuma ranar alkiyama na jiransu da ka Allah ta'ala ya ce duk waɗannan da suka karyata annaba nan da manzanninsu Allah ya ce duk na saurara musu na jinkirta musu ban kama su daga rugawa ba a Allah ta'ala yana so ya nuna ba jinkirta musu lokaci ya ba su har sai da suka doge a cikin wuce iyakarsu suna ta ɗimuwa a cikin kafircinsu da sharrinsu suna ta ƙarawa yawwa sai da abu ya kamari sai da suka cika suka bace wurin shegantaka da shiririta da sabon Allah sannan Allah ya kama su Allah ya ce sai na kama su fa akhadhum akhadhum sannan na kama su da azaba azaba da Allah ya masa azaba ce irin ta Allah subhanahu wataala wanda yake bai nuna buwaya Allah ta'ala bai nuna ikon shi akan wanda ya kama don haka Allah ya musu ba abin da aka yi babu wani abin da ya faru saboda Allah ne wanda ya fi ƙarfin kowa ya za ƙarshen aya Allah ta halarci ba bai baka da najiru mana kin yarda da kafircin da suka yi wanda na yi musu ya kasance ya mai kyau ba sun kafirta da ni sun kafirta da annaba da littattafan da na turo annabawa na da su sun kafirta da su ni kuma sai na ki yarda da kafircin ban karɓi kafircin su ba saboda ni na aiko manzanni na ne na saukan masa da littattafai dan mi dan a bada gaskiya gare su to kafircin da aka yi masa ban yarda ba shi yasa sai na saukar da azaba ga mutanen da suka kafirce musu saboda haka yaya halin su ya kasance kaga halin su bai kyau ba Allah ta'ala ya masa azaba mafi tsanani Allah ta'ala ya kama su da azaba mafi muni azabar da ba ta da dadin ba ta da dadin ji ba ta da dadin gani domin cikinsu akwai wanda Allah subhanahu wataala ya dirme da shi a cikin me a cikin ruwa Allah ya nutsar da shi a cikin ruwa su ne wa mutanen annabi Nuh da su Allah ya fara faqad kadzabat qablahu qaum nuhin mutanen annabi Nuh sun karyata gabanin su to mutanen annabi Nuh me Allah ya musu Allah nutsar da su cikin ruwa ko ba haka bane Allah ce inna lamma qawl ma wa hamallakum fil jariya lalle mu lokacin da ruwa ya babake ya rufe duniya to sai muka dauke ku ku masu imani tare da annabin ku annabi Nuh alayhi salam a cikin jirgi wanda yake ta gudu wa hiya tajri bihim fi mawjin aljibal tana ta gudu da su a cikin ruwa yanda kasan duti aka take gudu da su ta kere ruwan tana sama saboda Allah ya ce ruwa kakkuta wannan kwalakwalin da wanda ke ciki da cikin sakon da Allah halakar da su da ruwa. Daga cikin sako wanda tsawa ta kama su, su ne mutanen wa. Mutanen annabi Salih, su ne wanda Allah ta ya aika musu ne. Fa akhadhathum sa'iqatul adabil hun bima kanu yaksibun. Wato sai wato tsawa ta azabar wulakanci ta kama su. saboda mugun aikin da suka aikata. To su Allah ta'ala ya aiko musu tsawa ƙara kawai ta hallaka su. Akwai wanda Allah ta'ala ya hallaka su da iska, wadda take iska ce ta taho kawai ba ta ragewa. Su ne adawa, ta arsalna alayhim rihan sarsaron fi ayyami na hisat, linudiqahum azab al-khizi fi hayati dunya wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun saboda ka so Allah ta'ala iska ya aika musu inna arsalna alaihim rihan sarsaran yawmi nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu naqlin munqa'ir kayfa kana adabi wal wala qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa'al min mudakkir Allah ya aika musu iska iskan sati guda yi bai tsayawa tun da saye da rana da marice da daddare tsakiyar dare yana na yadda yake bai rage ba sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahu mu'ajazu naqlin khawiya fa hal tari lahum min baqiya abinda Allah ya musu kenan to Allah ta'ala ya ka musu iska yasa nan wurin Allah ta'ala ya dunkule ce summa akhadhtuhum fa kayfa kana nakir cikin su akwai wanda Allah ta'ala ya girgiza kasa da shi suwa kenan su ne mutanen annabi lot su Allah ta'ala ya girgiza kasa da su ya dauke ta ma ya juya ta فجعلنا عليها سافلها وانظرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id abinda Allah ya masu kenan duka Allah yana ba mu labari ne dan kan mu zaman to kangararru irci mu zamanto masu da'a masu ladabi da biyayya lokacin da muke jin maganar Allah mu yi aiki da maganar Allah mu sa ta cikin zuciyarmu mu gabatar da ita akan komi kan mu zamanto lalatattu irin waɗannan da Allah yake ba mu labari domin in muka zamanto lalatattu ba mu da bambanci da su yadda Allah ya kama su ya shaƙe su ya hallaka su haka zai kuma ba ana ba mu labari don kawai mu dauki abin wani a'a ana ba mu labarin dan labarin ya zamanto isna gare mu dan ya zamanto wa'azi gare mu gani ga wani ya shi wani tsoron Allah cikin su akwai wanda Allah ta'ala ya aika mashi wato azaban innuwa innuwa ce ta hadari amma hadarin azaba su ne mutanen annabi shu'aib haka cikin su akwai wanda Allah ya dirmiyar da su har yau dai cikin ruwa su ne fir'auna da mutanen shi waɗanda ba su ba da gaskiya ba Allah ya kiyaye. To da haka kenan Allah subhanahu wataala yana ce mana mu lura da waɗannan waɗanda Allah ya halakar da su. Su zamanto wa'azi gare mu. Domin kada abin da ya same su ya same mu. Domin mi ba mu yi su ba wurin Allah. Matukar dai ba mu ba Allah ba. In ba mu ban Allah muka yi taurin kai. muka ƙi bin Allah cikin al'amuranmu muka sa san zuciya muka ƙi gaskiya to abin da zai hana Allah ya kama muka mai yadda ya kama su kuma babu wani yarjejeniya tsakaninmu da Allah da muka ƙulla cewa in muka gangare ma Allah Allah ba zai kama mu babu wanda yarjejeniyar da mu da Allah ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya yi tambaya cikin ƙarshe-ƙarshen suratul qamar a kuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi subur shin kafiran ku ku mutanen makka da kuka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alheri daga mutanen annabi lut da annabi salih da annabi hud da annabi nuh alaihi salam su Allah ya kama su ku ya kyale ku ko ku kuna da wata yarjejeniya da kuka kulla da Allah cewa duk kafircin da kuka yi Allah ba zai taba ku ba kaga ai babu ita ko yarjejeniyar ka da Allah shine ka bauta ba Allah kana sauka daga bautan Allah subhanahu wataala to ka shiga yaki da fada da Allah Allah subhanahu wataala kuma yana da hanyoyi da zai iya kama ka da su wanda ba su da iyaka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda ya san yawan adadin rundunar Allah subhanahu wataala sai dai Allah ma'ana hanyoyi da daban-daban daban-daban waɗanda Allah subhanahu wataala in ya so zai kama kowa to ba su da iyaka wurin Allah shi kadai san iyaka su bari tunanin dan wani yayi an kama shi da irin wannan laifin tana yiwa kai kai wannan laifin irin nashi amma ba da shi Allah zai kama ka hanyoyin suna da yawa sai Allah ya toma ta wani waje ba ka ɗauki matakai ba ka tsare kanka ba to sai Allah ya towa ta yadda ba ka ɗauki matakin ba shi kenan sai Allah ya tsatsar da kai tsugunar da kai shi kenan kaga wajibi ne wato gani ga wani ya sawa ni tsoron Allah tunatarwa da Allah yake ba mu labari game da waɗannan annaba da al'ummominsu mu koyi da annabawa mu koyi da waɗanda suka yi imani da annabawa ko bar koyi da waɗancan kangararrun waɗanda suka yi hito na hito da su da annabawan suka ce ma kashe su za su yi kore su za su suka zange fada da su suka karyata duk sakon da suka zo da shi sun karyata kan yarda mai koyi da waɗannan don babu abin da zai hana abin da ya same su ya same mu to da haka tunatarwar da Allah yake mu da bada labarin waɗannan annabawa ya zaman tuwa a ji gare mu bayan Allah ya bada labarin mutanen annabi Yusuf Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab lalle a cikin labarin annabi yusuf da yan uwan shi da baban shi Allah ya ce akwai abin lura ga masu hankali ba akwai wa'azi da zaka dauka ma kana hadisan yuftar ba labari ne na ƙarya ka baka walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa rahma liqaumin yu'minun saboda labari ne yake baka dan ka kama hanya ta kware ka rabu da hanyar banza hanyar da ba inda za ta kai ka a duniya sai ga hallaka sai wulakanci hanyar da ba abin da za ta samu ma ranar kiyama sai azabar jahannama Allah ya kiyaye mu sai Allah ta'ala ya ce faka ayyin min qaryati Allah ta'ala ya ce su da yawa daga wata alƙarya daga mutanen wani gari karami ko babba waɗanda ba su ba Allah ba halakna Allah ce mun halaka su da azaba mai tsanani muka halaka su da kuma wulakanci wanda yake na duniya a nan duniya Allah ya wulakanta su ya maida su ba komi ba sakamakon mi kememe da suka yi sakamakon kangarewa da suka yi game da sakon da Allah ya turo annabawa da shi cewa su yarda da shi sakon Allah ne kuma su yi aiki da shi sakamakon haka Allah ya gama su da wulakancin duniya wa hiya zalima Allah ya ce su mutanen waɗannan garuruwan mutane ne waɗanda suka yi zalunci saboda me saboda sun kafarta da Allah to wanda ya kafarta da Allah zalimi ne wal kafiruna hum zalimun Allah ya ce masu kafirci su ne azzalimai duk kafiri azzalimi ne wanda bai ba da gaskiya da Allah da manzala da alqurani wato azzalimi ne ma'ana mutum ya cuci kanshi kuma ya cuci amanar da ke tsakanin shi da Allah wadda Allah ta'ala ce inna arabna lamanata ala samawati wal ard wal jibali fa baina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al insanu innahu kana zaluman jahula dan ka duk lokacin da baka ba da gaskiya da Allah ko da baka cuci kowa ba baka zalunci kowa ba amma ka zalunci amanar da ke tsakaninka da Allah ka ci amana Allah ya ce in ka zo duniya me ya kamata ka yi ka mai da hankalinka ka bauta ma Allah sai ka ki ka kama wani abu daban ka kama wani shagali can daban wanda ba shi ne Allah ta'ala ya halice ka domin shi ba ba ka yi zalunci ba ba ka ci amana ba alkawari kai kace in ka je ga abin da ba kai sai ka ki ba ka tara alkawari ba Allah kiyaye. Don haka Allah ta'ala ya ce wahiyar zalima kafirci suka mala mala kira su da suna azzalimai sun gafarta da Allah sun karyata manzannin Allah shi yasa Allah ya ce azzalimai ne su saboda haka Allah ta'ala ya ce azabar da muka yi musu kama su da muka yi da azaba ba wai wannan ya faru da zalunta su da muka yi ba ba mu cuce su ba mun cuce su ne saboda mi saboda azzalimai ne su muna gane ku Allah ta'ala da ya kama su da azaba ba wai haka nan kawai bane a'a sun ki yin abin da Allah ta'ala ya sa su ne wai fahiya khawiya Allah ta'ala ya ce saboda haka wannan garin yana nan ba kowa cikin shi kango ne ala urushiha abu sa ainihin gidajen garin da kuma rumfunan garin da gine-ginen garin gaba ɗaya ba kowa ciki domin Allah ya halakar da mutanen da ke ciki mana gidajen garin gaba ɗaya sun rushe sai kuma sa ake gani manyan gidaje da ƙananan da katangun gidan da sun zube ka in ka zo ka san dai an yi zama wannan garin ko ba haka ba idan kana yawo kasashen laraba za ka ga wannan za ka zo ka iske gari ga nan ba kowa ciki dai ya zube da kasuwanni wurin gayadan da wuraren shakatawa da wuraren jin daɗi gayadan gari guda da ta yawo ciki sai ka dade kana gudu da mota baka wuce shi ba kowa kuma an yi zama wurin an yi rayuwa Allah ta'ala ya musu horo na musamman ba wata gurnat Allah ya sauko musu daga sama a kamu ne na Allah Allah ya sa ba su yin zama garin ma a bakin ruwan Sudan kwar Sudan akwai wani gari da ake ce masa wake ƙatan gari ne gidaje ga sunan masu kyau can shekarun baya ba da labari ake turawa suka yi zama da larabawa hada hada aka yi wurin ko bakin ruwa ne kuma yanzu bakin ruwa na hada hada amma garin yanzu ba kowa ba kowa an ka zo ga yanin bakin ruwa ba kuwa sai dai ruwan sake bugun gidajen garin haka ruwan teku su koma an kowa wurin kuma gidaje da ka kalle su kasan nan haraka aka yi ta arziki ba ta tiya amma saboda an taba Allah shi yasa Allah ta'ala ya tsaye da komi ya kori kowa da garin ake ce ma garin ma sawakin garin bai zaunawa mazauna ke akwai mutanen boye in ka zanna ma korar kaza shi yasa ake ce ma garin sawakin mazauna me mazauna bai zaunuwa domin mutanen boye tsoki ke wurin kowane ne ya zanna wurin sai sun tada shi gari mai kyau ma dai ya roshe sakamakon ba kowa cikin shi ka san ko gida in kana da rai in ba ka da kuɗi dukkan shi za ka ga yana tsuwa na kokewa in kuɗinka suka kare dukkan gida ko wannan tana ka mutu shi ma ya san lalle mai shi ya mutu haka kawai saboda ya san mai shi ya mutu sai ka ga ya fara wasu cagogi mai raya shi baya su wanan da suke zanne gidan larura ne kawai suke zanne ba dan suna so ba ruwansa da gidan shi yasa shi ma gidan sai ya ce bari ya zanne dan tagi ba da yana dare ba ka gani wannan cagogi kaga diya wani gurgurewa ƙasa kaga dota wani ado da aka biya ciccire ba wanda ya cire shi kuma da kan shi yake hida saboda abin da aka gina shi dan shi ya kare aiki mai shi ya gina shi dan ya gida ya tafi shi haka shi ma gidan yana jimamin mai shi ba yana ina jin haushi yana bakin ciki da haka sai tattage ya ce to waɗanda kuke zanna wa daɗin shi ya kare saboda haka kwashewa zane duk kowa ya kama gaban shi wani lokaci ma da ranka inda babu bayani a jihun ka sai kaga gidan da ya koke ya yawo ya wani abu to haka Allah subhanahu wataala ya ce so da yawa waɗannan garuruwa waɗanda muka halakar da su gidajen manya da ƙanana da katangun su gaba ɗaya da rumfunan garin duk sun faɗi duka sanan sun ba da ƙasa garin ya zama to rusasshe bayan da gari ya zama to haɗaɗɗe rayayye ana rayuwa kamar yadda muke rayuwa a nan wurin. Garin ya zama to mai kunci, garin ya zama to akwai damuwa a cikin shi, bayan garin ya kasance yana raye, yana cike da mazauna garin, ana jin daɗi, ana walwala, ana harkokin arziki, ana samu. Amma sakamakon bi, Allah ta'ala ya kawo ƙarshen waɗannan garuruwan sai kaga duk sun rushe gaba daya Allah ya ce wa bi'irin mu'attala sa'annan kuma zaka samu cikin garin akwai rijiya wadda da ana da fifi a kanta mutane suna cunkoso wurin ɗiban ruwa wurin wannan rijiya domin su sha ko kuma don su shayar da dabbobinsu to masu garin ba su nan ba kowa ita ma rijiya sai ta zama to an bar ta kawai ba wanda zai zo ya ɗebi ruwa ba wanda zai zo da dabba shi abin nan ya bata ruwa ba wanda ke zuwa gudan saboda mi garin ma ba kowa gaba daya nije ita ma an kaurace mata ta zaman to babu kowa wurin ta bayan da can mashaya ce wanda kullun da sai kowa sai ya jira yi da rana din ka so ruwa baka da ruwa gida can zaka tafiya rijiya bakin ta dai baka rasa mutane kullun kowane lokaci shi yasa bakin ta kullun jike yake da nema ko to ta waye gari wani ya bushe kam ita ma saboda ba yi ba ruwan ta sun kwai ta gaji da daura tana so a yi yasawa zai yasar ta waɗanda za su yasar ta da Allah ya gaba da su sun zamanto abin lura ga wanda ya zo bayan su haka ma Allah ta ce wa kasrin mashid kuma akwai katon gida shi ake ce ma kasru katon gida, gida babba, wargajejen gida, wanda yana dauke da komi, komi akwai ciki. Ba wani abu da kake bukata cikin wannan gidan wanda za ka kai wa wani wuri, komi kake so sai ka sa cikin irin wannan gidan, ko mota nawa gare ka ko wurin fakinsu, motocinka na hawa. Ko rago nawa ke gare ka akwai yadda za a kiyaye su, kashinka ko guda nawa ne haka. Gida ne an yi shi domin ya ɗauki komi shi ake ce makasu. wanda ya sha ado ya sha kwalliya Allah ta lati shi ba da yawa an ta ya bar shi wanda wurin gina shi sai da aka sha wahala aka zo wurin shayin shi aka sha wahala aka zo wurin mashi fenti wurin sa mai karo duk wani ado da za a mai sai da aka wahala kan shi aka daga ginin shi aka ba shi kariya aka gewaye shi da da waya mai kan mugu ya shigo don za ta yan bar shi mugu ba ko kallon wurin ba zo da ba kuma ya sha ado ya sha kwalliya an kawata shi Allah ta ce amma an ta yan bar shi lokacin da lamarin Allah ya zo da azaba babu wani abu da ya kare su suna cikin gidan Allah ya hallaka su wani ma ya haita daga gidan kayan ya dawo Allah ta'ala ya gaba da shi saraka ire-iren waɗannan wurare wannan garuruwa da mutanen garuruwa da wurin shakatawa da gidaje da wuraren neman abincin mutane da kasuwanni gaba da Allah subhanahu wataala ce sun zamanto abin lura ne ga wanda zai ɗauki abin lura ɗin sun zamanto misali ne ga wanda zai tunani kuma ya nazari game da abin da Allah subhanahu wataala ya musu Allah ya sa su zamanto abin lura gare mu Allah zamanto wa'azi gare mu to shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya ba da labarin waɗannan al'ummomi da Allah ta'ala ya hallaka su, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira bayan shi zuwa ga tafiya a cikin ƙasa domin su duba su game ya faru cikin ƙasa domin kuma su yi yawo yawo irin na ɗaukar wa'azi da izina, ba yawon buɗe idanu kawai ba, a yawon da za ka ɗaukar wa'azi. Shi sa Allah ta'ala ce, "Afalam ya siru fil'ar." Shin mutane ba za su tafi cikin ƙasa ba ba ta kuna lahun ƙulobin sai zukata su zaman gare su ya kailo na biha waɗanda da waɗannan zukatan za su hankalci ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ji luran ƙasa su lura da wuraren wato lura da izna waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mun gane ko kamar shekarun baya can baya da suka wuce duk wanda ya tai makka zai ga gidajen wasu daga cikin kafirai irin su Abu Jahl irin su Abu Lahab kafirai waɗanda suka yi kiyaya da manzo Allah da za a nuna ma gidajen su kufan shi yana nan to irin suna da yawa in ma nan an gine su in ka shiga cikin dazuzzukan Makka da Madina da sauran garuruwan makka da sauran kasashen larabawa da za ka ga abubuwan lura da sauran kasashen duniya in kaji Allah ta'ala yana so ka je ka yi yawon buɗe idanu shi ma nema ne kuma ka yawo na buɗe zuciyarka domin ka ƙara imani da Allah muna ganewa ko Allah ta'ala ya ce mutane ba za su je cikin ƙasa ba zamanto suna da zuciyar da za su fahimci abubuwan da suka gani a cikin duniya waɗanda za su ƙara masu imani da Allah subhanahu wataala aw adanun yasma'una biha ko kuma su zamanto suna da kunnuwa waɗanda za su ji da waɗannan kunnuwa su ji labaran al'ummomi waɗanda suka shuɗe da labaran wato garuruwa waɗanda Allah ta'ala ya ma'azaba saboda haka in ka shiga irin ƙasashen duniya kana yawo da in ka ga wani wuri na tarihi ya kamata ka tambayi me ya faru wurin an so irin waɗannan kasashen hatta gidan tarihi ma gidaje inda mutane suka yi zama in gini ya kawo ɗaukake ginin ake yi a zuwa sa cikin gidan tarihi a sa madibi a rihi a ɗaukake ginin da katangun shi da komi a kawo gidan tarihi a aji matuƙa da yana da muhimmanci domin ka shiga gidan tarihi a baka labari cewa ga abin da ya faru wannan wurin da kake gani ga inda yake amma an ɗaukiki shi ne sakamakon gini ya kai gari shi ya ci aka ɗauko aka kawo gidan tarihi kaji kaji gidan wane ne wane ne wanda ya share a zamanin annabi kaza tare da annabi kaza ya zamani mutunan kirki ne ko mutunan banza sai a gaya maka saboda haka kanka yarda ka ya bude idanu kawai waɗannan manyan ƙasashe na duniya za ka same su da ire-iren waɗannan wurare na tarihi na gurabu da sabon annabawa da al'ummominsu waɗanda suka wuce. Baka yarda tafiyar ka ta zama to kawai tafiyar shakatawa ce kawai. Domin Allah ta ya baka zuciya domin ka gane sakon Allah da ita. Allah ya baka idanu dan ka ga sakon Allah subhanahu wataala wanda zai kara ma imani haka ma kunnuwa. Ba wai an yi su da saurari kiɗe-kiɗe da rere ba. Ba an yi su da saurari annabimanci da gulma da ƙarya ba. A'a, Allah ya yi maka su, wa ja'ala lakum sama wal absara wal af'ida qalilan ma tashkuru. Allah ya saya maka kunni dan ka gode ma Allah ka saurari gaskiya ka yi aiki da ita ka rike ta. Da zaman to amfani gare ka ranar kiyama. Shi yasa Allah ta'ala ya baka mi in baka ba ijiya kwayar ta kawai mutum bai ganin gaskiya da ita za ta zama to mi azaba gare shi. Walau ma'ayunun la yusiruna biha Allah ya ce Allah ya halicci jahannama saboda wasu mutane da aljannu masu yawa saboda mi Allah ta ce suna da wato idanun da ba su ganin gaskiya da waɗannan idanu Allah baka idanu lafiyayi kana ganin komi amma ban da gaskiya duk wani wurin da zaka tsaya ka samu zunubi ka san wurin amma inda zaka tsaya ka samu lada baka sani ba kana da kunnuwa da suke sauraro ma wuraren da zaka tsaya ka samu zunubi amma inda zaka samu lada ba za ka ji ba ko ba ka bane domin ba harkar ka bace tunaninka yanzu ka samu wani kaga karatun nan da muke shekara wajen nawa muna yi shi amma hai mutane da yawa ba su hana yi ba ko da ma su sani domin ba harka su bace birni sai su wuce su ta kallon kome yake wani an tambaya ko mene ne ake in ka gama jahato ba harka su sai a zo cikin unguwa ga masallacin unguwa ake karantar da mutane ana tunatarwa kuma kai musulmi ne sai a yi ha'abai ha Allah ya kashe malamin wani wallahi bai san ya ke gala su mita a wannan bai da rabin arziki ana kullum ana yi ko a yi da azahar ko a yi da magariba ko a yi bayan isha'i ko da asuwa shi ba shi amma wani abu yana can nesa da shi tsakanin shi da shi ya kawo wajen kilo goma ya sani ya san me yake can wani saboda zai je ya dauko ma kanshi alhaki can zai ji amma na unguwa da za a samun lada kuma kyauta ruwan Allah wanda ko burjewa ya Allah zai ba shi lada ko bige shi haka da cikin aikin lada yake can kuma duk abin da ya samu na bala'i sai dai ya kara mai bala'i da nisa daga Allah kuma ko mutum ya ji ya gani ya yabe to da haka Allah ta'ala bai baka shi da gani ba da saurare ba don wani abu ba Allah ya baka su ne kawai dan ka saurari dan ka ga dan ka rike gaskiya da su shine kawai yasa Allah ta'ala ya faɗi wannan magana saboda balaguran da mutum zai balaguran da ya wufinta babu tunani a cikin shi babu daukar wa'azi a cikin shi to bai da fa'ida fa'ida shi ta duniya ce shi kuma musulmi so ake yi duk abin da za yi samu abin da zai samu mai fa'ida ta lahira duk abin da za ka yi da zan ki lura kaga wannan abin na bata lokaci lada nawa zai samu mani domin ita lada ita ce abin da ke wanzuwa gare ka shine ajrun ghairu mamnun ladar da ba a dakatar ma ita ba a yanke ta ma da ladar duniya yankewa take da zara an ce ba karanta kare ma ladar lahira abin da kai shikenan ya tsaya amma duniya da abin da ka ya zamanto in ma ba kai mai kyau ba to ya zamanto annoba da bala'i da musiba gare ka in baka yi mai kyau ba ko da babu lada cikin shi matukar dai wanda Allah ya nane to ya zama musiba da bala'i ga mutum in ma na jin daɗi ne to da zara an cire maka rai to ya kashi ma lada ba tana na hala na alkiyama Allah ta'ala zai hiddo maka ita summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ko tare za a cika mata abinda ta aikata Allah ce ba za a rage ba kowa wani abu abinda ka aikata kenan to saboda haka kenan mu zamanto da abinda za bi ya fa'idance mu kuma ya kai mu zuwa ga abinda ake nema a samu shi yasa Allah ta'ala ce fa inna la ta'mal absar Allah ya ce ku sani cewa lalle idanu ba su makancewa walakin ta'mal qulub allati fi sudur sai dai zuciya wadda take cikin gaban mu ta ita ce ke makancewa ba wai yace ba ba ido ke gani ba zuciya ko zuciya ke gani ba ido ba sai ga mutum kora ma idanu ko ido hudu da shi yana kallon kana kallon shi assalamu alaikum kawai shi yana ta yana tunanin wani zuciyar shi can wani wuri take ba kallon ka take in ba kai zuciya ne ba sai ka ci yare da mutane kana mai magana ya kyali ka to Allah ta'ala ya ce ba inna la ta'mal absar idanu ba su ke makancewa ba walakin ta'mal qulub allati fi sudur ko ka samu mutum ga ya cikin makaranta yana zanana karatu amma gaba ɗaya ba wurin yake gashi kuna ido hudu da shi amma ba na yake da haka wani abu sai ku kalle sai ku shi in na ban dariya ne ko na ba alajabi ne ko kuna alajabi ku kalle sai ku shi ba ne domin yana tare da ku da jiki ne amma da zuciya na wani malamin sudani balarabe jami'a muka sami kulubu na ma akun muka sami shi a san almajirai akwai sanya malamai suna kulubu na ma akun kullum ya tashi za a yi nasiya cikin jami'a sai ce ayyuwa kullabu kulubu na ma akun ce dalibai yan uwana zukatan mu suna tare da ku ba muka kai muka sanya mai wannan suna to haka ake so zuciya ta zama tare da mutane ba wai idanu ba Allah ce bai na la ta'mal absar idanu ba su makancewa walakin ta'mal qulub allati fi sudur so da yawa zaka ganin mutunan da baya gani amma yayi mai gani alheri domin idanun shi bai gani alheri da su ga su kuru-kuru suna ganin komi amma ba su gani alheri ka samu wani ko ba ya gani amma da zuciyar shi yake ganin alheri kaga cikin makantar na Allah ya bashi Qur'ani Allah ya bashi sanin ma'anar Qur'ani Allah ya bashi sanin addinin musulunci wannan sai kana cikin kasashen Larabawa kamar yadda mun sha gai kariwa kaga limaman Makka manya dukkan su makahi ne amma da suka yi masu idanu limamin arafa wajen shekara arba'in da wani abu ko hamsin in ba bare da ya rasu ba makahu ne in ya fara hudu ba sai an dakatar da shi sai an zuwan ce mai za ta wani lokaci haji ga lasifika nan sai ya nan wajen saboda ba gani yake bai taba yaƙi ya rike karhin mumbar ya ƙi ya ta yi lasifika ta dawo da ya juya ba ya gani haka aka yi shi ma zai ta zubo maku ayoyi da hadisai ya maku wa'azi wanda zai sa diji kun koyi gudu bai taba ganin dadin saudiya ba bai taba ganin neman da ke cikin saudiya ba kuma cikin da yake dubu dubu amma Allah bai ba shi dama ya gani ta waɗannan kayatattun gidaje masu kyau da masallatai masu kyau duk bai gani ba sai dai ji shi kawai iska na bugun shi mai daɗi ma ya yi masu gidaje da yawa ibn baz makaho ma ya fara wa'azi kaje yana zubo ayoyi sai kai ta mamaki kuma da sauri ko kar koyar da zanzana ba yi tarza kaje na karanto maka ayi to suna da yawa akwai as-suhaimi da ran shi yanzu haka cikin malaman Madina wanda ya zanki zuwa lokacin ana farmasiyar din nan da Saudiya take shekara shekara an kashi man kare yadda aka yi jarabawa ka sha te da kai madina ka yi karatu ya zan ki zuwa kan salihan suhaimi makahu malama akida ne abin da yake koya littafin da ake koya na akida shi ya rubuta shi amma ko makahu ne kuma ka sani ma yi zo na karatu gilas lulat yake sabaki sai ka jibin kawai mai gani ya zane ta zuba karatu ga littafi gare ku amma shi cikin kanshe yana ta karanta mu yana muku bayani a sudan sai da mu karatun wata biyu makahu ne ba ya gani kwata kwata mu ne nan muke banzatar da baiwar da Allah ya mana kasasu kan banzatar da ita ta lalace ga wurin bara da ruku da da mutuwar zuciya so da ayayi a makahu ko kuma wani wanda yake da bukata ta musamman to shi kenan za a karkatar da shi ya zama ne Sama gani malamai da yawa na kasassu, masaki amma malami ne, da masakantaka ba ƙafa ba hannu, ma zai zo ba ku karatu jami'a ta ɗauke shi. Ƙasashen laraba ba a rena waɗannan mutane, barin ba su dama ke su yi karatu, kuma a zo ku masu laya a ce su koya muku karatu, dole ku saurara, sun yi karatun Allah ya ba su. cikin afirka sau ɗaya na taba ganin mutanen afirka a sudan wani ɗan gane ne wallahi ba ya gani amma sudan ya je karatu shi kadai kuma yake yawon shi yana iya tashi daga nan zuwa gidan ne shi da nan ba wurin karatu wuraren karatu yake bi da yan sannan shi yana tana da iyaka in ya tawaye shi tashar mota ce ya tsaya ce a kai shi wuri kaza an muka baro yana ci to shi kare ne dai cikin wasu laraba ga suna an kaje duk makarantun da ake koya karatun alkurani sai ka samu balarabe goma makaho cikin malaman tunda nake ban taba ganin waɗan makahi ba sai cin wani malaman mu ne ta rikice kawai da sanduna ana ta karin ana ta yi malamai ne makarantar ƙurani ba su haɗuwa in suna karatun ƙurani sai dai abinda Allah ya rubuta mutum na faɗuwa Wada haka Allah subhanahu wa ta'ala ce fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisu Allah yana kiran mu zuwa gaba ya amfani da ganin da Allah ya mana wurin abin da zai kara mana imani da kusanci ga Allah Allah ya tabbatar mana da haka abin da muka faɗi ne da Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka amfani mu da abin da muka karanta na'am idan mutum ya addu'a wai ya kare ya shafa mu huskar shi wai na da laifi ba da laifi ba da laifi ka yi addu'a ka shafa in ka so ka shafa amma ka so ka bari ni ɗaya Allah ya samu dace
yace su ɗalibai ne yace kuma suna shirin yin bak wato yace wace shawara malam zai ba su domin su ci jarraba
ɗalibai ne waɗanda suke shirin a fara jarrabawa ta bak suke shirye-shiren ba na bane za su yi bak wace irin shawara za a ba su ta tirin gini tun zai ratun gini tun ranar mai yadda cewa yawwa an riga an gama ne in za a ke shawara ta farkon shekara da kamata ku nemi shawara ba kuma dai zama dai kuna karatu to shi kenan dama ita jaraba abin da take so ya zama to tun karatun farko kullum aka ba karatu sai ka tsaya ka fahimce shi ka rike shi idan ka rike karatu shi kenan jaraba ma an ta zo a ranka da wani karatu wani littafin ka sha wahala ko ɗiba ma littafin ba kullum radda aka wara ma karatu kakka ɗauka ɗan kaɗan ne ka tsaya ka fahimce shi ka rike shi ka san mawdu'in shi haka na biyu haka na uku haka har ranar jaraba amma da yake sakaci gare mu sai karatun ya taru mun cika kayi yake nan ka zo kai kai na karshe shi kadai ke tsayawa duk tahuwar da kai takardun na duk sun zubi sai na karshe kuma ka koma a ji a dawo a hana idanun kwana kaga mutum da yara shi ba yunwa gare ba yana ci yana amma saboda tunani ya ci jarabawa sai ya biya kari ya kasa kwana duk cikin dare sai ya dan tada wuta ya giba ya gani kuma ya koma kuma ba yarda haka har sai ya tafi kaga mutum ya zo da kulhiri ba wanka ba komai ya tawo da balso duk tunanin mai jarabawa ko ya faɗi ko ya ci to saboda haka ba zan yi makan mu kiyamul layl ba zan ki ba karatu da kyau in ka wa karatu da kyawun to babu wata matsala an ka zo kawai abin nan da an baka abin da za a tambaya za ka rubuta da sauki kamar kullum karatun da ake ma ka rike shi ka dage kuma mutum kullum ko da yana da kokari yana da dabara to ya gama da taimakon Allah ya ta addu'a addu'a ko ba sai an baka wata addu'a ba ko da ranar baka za su baka duk suke da Allah ma na yi masa addu'a duka da jira ta ci ma jarabawa lokacin yana tsohon gidana na jaraba da birni da bak sai na gaji da mutane yan mata da da yara da da matasa da samari da na gomba za su yi ga mutum ya ci da Allah mala ai mama addu'a duk za ta sun je duk karbuta musu jarabawa ba komai addu'a tana yi amma kuma kai ma sai ka kara da ni ka kara da kokarinka dan ka ta addu'a Allah ya baka aljanna baka sallah yaya maga izini kake ma Allah ke sai ka yi kokari Allah ya kara muku kokari kuma Allah ya ba ku sa'a ku ta addu'a Allah ya ba ku sa'a ya sauƙaƙa muku jaraba na
wanda ce wanda salatu istikhara mutum sau ɗaya zai koko zai ci koko akwai wani adadi wanda an kayyade yana tambaya wai salatu istikhara sau ɗaya mutum zai koko ba ta da adadi ko ba so ne in kai so ne ka ji abu ya kwanta ba shi ke kai ko ka kai abinda ka ga yarin jaya cikin rayuwarka to shi kenan ba sai ka kara in kuma da kai har yanzu dai kana kai da kawo kai ko ka kai sai kai ka kara yin sallah din ka kara addu'a kuma har yau ne in dai baka rinjaye ga wani abu to kai kai duk neman taimako ne kake wurin Allah har Allah subhanahu wataala ya sa ma san abin ko kuma rufe san shi na'am
Shin wanda ya ce me ke sa idan mutum ya yi karatu ya yi da karatu alkur'ani ko ya yi da addu'a sai ya zuciya shi tana buga da sauri.
wai me yasa idan mutum ya kare karatu alkur'ani sai ya ji zuciyar shi tana buga da sauri zuciyar ka ne ko haka ke buga da sauri amma mu ta mu gaskiya ba ta kuni tana yi wa wahalar da taka kake ko ba haka ba amma karatu alkurani bai sa zuciya ka ce ta bugawa tana yi wa kana da wata matsala ne a cikin rayuwarka akwai wani yanayi da ke gare ka na san ko zuciyar ka ke gajiya ko take wahala lokacin da kake karatu shi yasa kana karewa sai ka ji tana ta buga da su ma qur'ani kara maka lafiya yake shifa'un lima fi suduri sai kai ta roƙon Allah inda baka jin daɗin amma Allah ya raba ka da shi na'am
Allah ya ce mutum yana cikin yin sallar nafila sai liman ya ya shigo an kata da kuma sallar ta farilla shin mutum zai yanke wannan sallar ne ko kuma a zai ida ta ne
yana tambaya cewa idan mutum yana cikin sallar nafila a cikin masallaci sai aka tare sallar farilla ko mutum zai yanke wannan sallar ta nafila ya shiga sallar farilla ko ko zai tsaya ya sallar shi ne sai ya kare nafilar shi sannan ya shiga cikin cikin farilla Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yace idan aka tsaya da sallar farilla to babu wata sallah sai dai wannan sallar ta farilla abinda malamai suka faɗa wurin fahimta wannan hadisi cewa idan ka riga ka kulla raka a cikin sallar to bai kamata ka ta daga sallar ba sai ka kare amma in kana fara sallar ne kuma ka tada sallar to sai ka bar narabula ka shiga farilla muna ganewa ko sa'annan kuma mutane da yawa suna kuskure wani yana cikin sallah da zarar ya ga liman ya zo an kulla lasifika ana tada ya kama sai ya bar sallah ba a kan wannan sallar ba a yi saboda tadawa aka yi ikama ce ake liman bai ce Allahu akbar bai ka fara harama saraka ana ikama kai kuma ka ci gaba da sallar ba daidai bane daga ganin ladan ya kunna lasfika kawai sai ka bar sallar wani ma da ya ga liman ya dan ceto mutane yana nafila sai ya bari tun ma ba ma kai ku kunna lasfika wannan kuskure ne ba abin da aka ce in an tsaye da sallah ma na ilimin ya ce Allahu akbar kuma kai yanzu ka fara baka kai ga raka'a ba to shi kenan sai ka dakatar da nafilar ka sai ka bi sallar nima amma an ka riga ka yi raka'a ɗaya za ka yi ta biyu to ko da liman ya tsaida saboda yanzu ka kare sai ka bi shi muna ganewa ku kamar hadisi yana nuna mana in an tsaida sallar farilla to bai kamata ka koma je kai nafila amma kana riga ka shiga ka riga ka shiga cikin sallah to me ya kamata ka yi ka yi da sallar ka matukar dai ka kulla raka'a ka samu raka'a ɗaya za ka je tafiya ka tare sallah tuki da sallar ka in ka kare sai ka dawo ka bi liman wallahu alam
Yace wani me ya hukuncin mutumin da bai yarda da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ko ya yarda da alkur'ani kadai me hukuncin mutanen da bai yarda da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai ya yarda da alkur'ani shi kadai to wannan abubuwan da suke kawo wannan galibi waɗanda suke kiyarra da isa nan su ba malamai ba ne sauraka za a masu hukuncin suna da uzuri ba malamai ba ne ba san komi ba wani ma kawai da ya ji ana cewa ana karyata hadisin shi yasa ya yi kaga wannan baya da wani hukunci kama abin ya birge shi ne kama akwai dama wasu masu bashi haushi to an ce abin da suke karya ne saboda haka shi ma ya da karya ne ne kawai ba wai wani karatu kai na hadisan ka gano ba kamar san hadisan wani da ke karanta yana ce ma karya ce kai kuma sai ka ce kaya kuma hadisan manzo Allah gaskiya ne gaskiya ne a rayuwar manzo Allah ce sahabbai suka rike suka gaya ma tabi'ai tabi'ai suka rike har inda ya kai abin baya riko aka ce a rubuta saboda a rike ko ba haka ba yanzu da za a bar hadisi haka a cikin kanmu ba rubutu ya za mu rike su su ka rike ko masara ka rike magani wancan zamanin ba an bukaci a rubuta bari zamanin zamanin da hitina ta yi yawa saboda haka kenan har kullum dai waɗanda shi asalin ƙiyar rana musamman na sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba sabon Allah ne babba to amma ba za a mutum hukunci akan yau sai ya tabbata cewa ya sani ya karyata wallahu ta'ala alam bari ya kira sallama
bai da lafiya ya yi kokarin ya yi likita neman magani to maganin dai bai samu ya dace ba amma wani ya zo ba shawara ya ci ya wai ya ya dan shakata ba to ya halatta ya ce ya aikata haka nan
wai mutum ne bai da lafiya ya je duk neman magani bai samu ba duk ba dace ba duk magani na asibiti na duk likitoci sun dai ba sha ma ba wani abu da aka samu na ci gaba bai samu dacewa da samun lafiya ba sai wani ya ce mai ya shakata ba zai rabu da wannan ciwon kaga wannan an shaidan ne so yake koya ma shan dama kuma shan taba ba ya da kyau da haka kenan kuma taba shi ta taba zama magani ciwo ce duk mai shan da za ka ba da lafiya kuma shan taba ba da lafiya to ya za a yi kuma a sha ta samu lafiya a ita ba magani ba ce to abin da Allah ya hana a yi abin da yake mai cutarwa bai zama magani ga mutane Allah ya kiyaye saboda haka ka ci gaba da nema tana yiwa har yanzu ba dace ba ko kuma tana yiwa har yanzu baka kai inda Allah subhanahu wataala zai baka lafiya ka ci gaba da nema na gargajiya da na zamani kai ta nema Allah ta'ala da addu'o'i kai ta ki Allah ta ya kawo maka shan wahala. Nam.
wanda ce tsakanin wacce wato hasbi Allah wa ni'mal wakil da hasbun Allah wa ni'mal wakil wani ne a daidai Duka ɗaya ne. Wai tsakanin hasbun Allah wa ni'mal wakil da hasbi Allah wa ni'mal wakil wane ne daidai duka daidai ne. Dukkan su wanda ya mutum daidai hasbun Allah kana cewa mu duka hasbi Allah ni kadai. Allah ya ishe ni ni kadai kuma madalla da Allah wanda ake dogaro da shi hasbunallahu kuma Allah ya ishe mu mu da yawa wa ni'mal wakil kuma madalla da Allah wanda ake dogaro da shi in kaga bambancin su wannan jami'i ne wannan kuma mutum guda ne na'am alsaman da wanda ya mutu ranar juma'a wa ya tabbata ba a mishi tambayoyin kabari tambayoyin kabari haka nan ne hadisi ya zo wanda ya mutu ranar juma'a ba za mu yi tambayar kawai hadisi ne ingantacce na'am
wani ce ba mutum da ke bada ya bada kiwo na na akuya sai ta aihu ɗa biyu da ta ɗaya ɗa biyun sai ya da shi da mai kiwon da mai da wanda ya bada ya mashi kiwon kowane da ke ɗaya ɗaya to sai kuma ta sake aihuwa to a karo na biyun sai ta haifa ɗa guda to wannan ɗan guda da an kafa to yana tambaya wai na mai kiwon na koko na
mutum da ya ba da kiyan akuya sai ta yi ɗaya biyu yake da sai aka raba tsakanin mai kiwo da mai akuya kowa ya ɗauki guda guda kuma bayan wani lokaci sai ta yi ɗa guda to wannan ɗa gudan nawa ne ne nasu ne da suka yarjejeniya wanda yake ya bar wani sai ya bar mu in kuma an yarjejeniya gwargwadon yarjejeniyar da dama aka yi akan je ka yi mani kiwo ga yadda za a yi ike nan Allah ya sha mu dace
shi malam wai mutumin da yake ya ciyar da mai azumi na nafila zai samu lada kamar yadda yake a azumi na farilla mutumin da ya ciyar da mai azumin nafila wai zai samu irin ladar da ake samu haka ce yadda mai azumin farilla ku dai mutane akwai jayayyar shi Allah ta'ala ba ya san kura irin wannan abu Allah ba ya san kana lissafin yawan lada shi abin da yake so ka yi ibada dan ya baka ka yi imani ya sa ka zai baka lada kawai ka rike wannan shi amma sai mutum ya zanki da calculatrice yana lissafin lada ka za ke na yanzu lada ka za ka rike wacce ne rayuwar ci don haka wannan kama kana ibada ne da ba dan umarni ba kana ibada dan ladabi da biyayya ga Allah to kamar wannan lissafi ba mai azumi ba ko wanda yake ci ba ya azumi in ka ci da shi sai ka samu lada balle mai azumi taimako ko wanda ka taimaka ma sai Allah ya biya ka sanan ka bari kai dai taimako za ka yana azumin nafila yana azumin farilla za ka taimaka mai da abinci shi ke Allah zai biya ka ba sai ka yi lissafin wai abin da ake badawa ya za a gama dama farilla da nafila ka sau ganin su gamu za su gama amma dukkan aiki ne na lada Allah zai biya kowa in ne mutum ya yi domin Allah na yawa malam cewa yana son takaitaccen bayani akan salman al-farisi
yana son takaitaccen bayani game da salman al-farisi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce ya yi shekara 60 a cikin rayuwa da bata musulunci ba kuma ya zo shekara 60 a cikin musulunci a wata riwaya ma an ce ya wuce haka a wata riwaya ma an ce ya wuce shekara 300 duniya kuma a ranar da ya musulunta mallala sallallahu alaihi wasallam ya ce salmanu minna ahlul baiti salmanu yana cikin mu ko ahlul baiti in falalar da manzo Allah ya kai mutu ya idan gaba da shi da haka dai sahabi ne mai girma mai daraja mu'mini ne daga cikin mu'minai waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya mai tsawon rayuwa a cikin addinin musulunci ya yi addinai daban-daban wurin neman gaskiya har inda ya faɗo wurin manzon Allah saboda da addinan da yake yi in ya biyo shugabannin addinin sai ga neman duniya suke sai da ya zo wurin manzo Allah ya ga gaskiya labarin manzo Allah ya ji wani yana yi cikin waɗanda suke addinin da yake da yi labarin annabi ba ya cin sadaka amma yana karɓar kyauta ran da ya zo madina ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba manzo Allah ya ce ga sadaka manzo Allah ya ce amma biki ya karba ya ce ni ba ni ce amma ga bayan Allah abin su sai ce to na samu daya tun da nake ban taba samun shugaban addini wanda yake faɗi ya cika ba sai yau na karanta ba ya cin sarka kuma na bashi ya ce ba ya ce amma bari ya ba masu ci sai gobe kuma ya je samu wani abu ya ce ma na buga kyauta manzala ce kawo ina cin kyauta ya ce to ya kara samun mi aiki da cikawa ya dai ga shugaban addinin da in ya bari yana cikawa kuma an ce manzala yana da yana da tambari nan na annabta da ya ta kokarin lekawa ya gari manzala ya bude mai bayan ce ji baka gari ka san abin da kake nema ce ya ce kawai wannan shi ne shi ke nan dina dina yawanci da wani addini na shiga musulunci da abubuwan da aka gaya mana na gani su gasu wannan shi ne takaitacce tarihin shi tarihin shi yawa gare shi ban kana so sai ka je ka diba littattafai kanana da manya akwai sorun min hayati sahaba labarai kaɗan daga cikin labaran sahabbai karamin littafi ne in ka yi larabci sai ka je ka karanta kuma akwai littattafai ma in ka yi hausa akwai na hausa inda za karanta tarihin shi waɗanda aka rubuta akwai kuma na turanci in ka yi turancin faransanci shi ma akwai su da yawa akwai na tarihin shi a cikin tarihin sahabbai ne in kuma kai balarabe bakin balarabe ke nan ba sai bakin balarabe ne to akwai littattafai kamar sauran mina ya fi sahaba kamar rijalin haula a rasul mutane ne mazaje ga sunan gefen manzala sunan littafin ke na kaje ka karanta da sauran littattafai da dama akwai sifatu safwa wato siffofin bayan Allah na kwarai akwai tarihi shi a cikin yawon da kuma kana son ka kai karatu haka ga shi abin ya ishe ka ka ce bari ka aje to ka je ka diba a sayarwa alamin dubala sai ta karatu sai ka gashi sai ka koshi ko kuma tarihul islam da akwai ciki ko kuma ka je ka diba albidaya wa nihaya duk za ka samu tarihi shi nan ma sai ka gaji da karatu littattafai suna nan da dama wannan dai shine takaitaccen tarihin wannan sahabi na manzo Allah alayhi salatu wassalam Allah ya samu dace shi kenan to addu'o'i ne daban-daban akwai masu neman aure ba su da akwai masu guda suna so su kara waɗanda sun daɗe yanzu ba su kara ba suna son su kara masu niyya akwai masu biyu suna neman ta uku akwai masu uku suna neman ta hudu akwai waɗanda sun daɗe da aure shekaru ba samu haihuwa ba suna neman Allah ya ba su mai albarka akwai masu neman aiki akwai masu neman jari akwai masu neman lafiya akwai masu neman ɗaukaka akwai masu neman ci gaba ɗauka ko haka ba akwai masu neman imani akwai masu neman ilimi na addini ko na duniya Allah ya biya mu kowa bukatu shi Allah ka shahi mana hawayen mu ka rawa mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana karshen wahalar da wuce cikin Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali garin namu na marada Allah ka tsare mana shi Allah Allah ka kare mana jihohin mu gaba ɗaya Allah daga harara yan bindiga da yan ta'adda da masu mummuna aniya da manufa muguwa ya Allah Allah ka kare mu daga su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka ganar da su cewa cutar da al'ummar su da kasar su ne suke yi ba amfani suke samu ba ya Allah Allah shugabanninmu Allah ka kara musu gaskiya da rikon amana Allah ka kara tabbatar da su da adalci ya Allah Allah ka tabbatar da su da san talakawa ya Allah Allah ka kara musu san talakawa da san cigaban al'ummarmu da addininmu ya Allah jami'an tsaron madina su Allah ka kare mana su Allah ka tsare su daga hare-hare yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah kawo mana karshe duk wata wahala ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka jika su da gafara da rahama Allah ka sa su huta yan kasuwar mu kanana da manya Allah ka taimaka musu Allah ka jaya musu duk matsalolin su ya Allah yaran mu kanana da manya waɗanda suke karatun addini da karatun boko Allah ka tsare su Allah ka kare su Allah ka ba su karatun da zai amfani su ya amfani iyayensu da al'ummarsu da ƙasarsu da addininsu ya Allah. Allah ka samu gaba da duniya lafiya. Allah ka samu cika da imani. Kasan nan tamu Allah ka ba mu isa shahadar kai Allah. Allah ka samu so kasan nan tamu ya Allah. Mu so al'umma mu ya Allah. Mu so haɗin kan mu ya Allah. Mu so haɗuwar mu ya Allah. Allah ka maida mu tsintiya madaurin ki da ya Allah. Allah matsalolin mu cikin gidajen mu ya Allah tsakanin mu da iyalin mu Allah ka warware mana su. Allah ka kawo mana karshen su ya Allah. Allah ka faranta mana a cikin gidajen gidajen mu ya Allah a wuraren kasuwancin mu ya Allah a wuraren ibadan mu ya Allah a ko ina muke ya Allah ka haskaka mana rayuwar mu Allah ka raba mu da matsala karama ko babba ya Allah Allah ka ji kan mu ya Allah Allah ka ji kan mu ya Allah Allah ka ji kan mu ba dan mun mutu ba ya Allah Allah ka kara mana rahamaka ya Allah Allah ka kara mana tausayinka ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين